أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهد والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sare mana haɗuwa a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na litinin sha biyar ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 25 ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin miladiya a fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu mun fara karanta wannan aya kuma muna cikin karatun abinda malam ya ambata mana a littafin tafsirin sami albarka malam abdurrahman bin nasir bin sa'idi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi inda ke cewa wa fi hadha isharatun ila anna al-abda yanbaghi lahu idha ra'a dawa'iya nafsihi ma'ilatan ila halatin lahu fiha hawa wa hiya mudirratun lahu أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها tunda yana magana akan faɗakarwa da wa'azi da gargaɗi da Allah ya yi da kuma umarni ko in ce na'am umarni ne cewa ya ku waɗanda suka ba da gaskiya idan kun fita jihadi fi sabilillah to ku yi bincike kafin ku aukawa mutane duk wanda kuka haɗu da shi ku tabbatar da wanda za ku tunkare shi a ba musulmi ba ne idan musulmi ne to dan uwanku ne ba kashe shi za a yi ba kada a far masa da hari da yaƙi ku yi bincike kuma idan kun haɗu da wani wanda har ya iya jeho muku sallama ya ce assalamu alaikum to kada ku ce masa kai ba mumini ba ne ku bar shi akan imani da ya yi da'awa ma ya inganta ma a ce masa da'awa inda musulmi ne ya ce shi mumini ne to a bar shi a haka kar a tuhume shi kar a kuma yi kokonton imaninsa musamman kuma domin neman wani abu na duniya wato ganima na dukiya da take tare da shi tasa ko ta wasu wanda yake rike da su ku tuna cewa a wurin Allah akwai ganima mai yawa wadda ta fi wannan kuma wadda take wurin Allah ta fi alheri ta fi tabbata wannan kuwa arab ne na duniya wanda mai gushewa ne to waɗannan abubuwa suna da alaƙa da karkatar zuciya zuciya ita takan ɗauke ka lokacin da za ka ɗau mataki a kan wani ba kowa yakan samu taufiki daga Allah ya zama ya tafi akan tajarrudi ba eh mun san tajarrudi ko yawa zuciyarka ta tsiraita daga duk wani consideration duk wani sababi da za ka iya kallo wanda a dalilinsa za ka yi daidai ko karkai daidai to ka ajiye shi ka kalli tsantsar gaskiya ya zama don Allah za ka yi kome don ɗaukaka addinin Allah in mai da martani ne in wa'azi ne in gargaɗi ne duka ka yi shi saboda ka samu lada a gun Allah kuma idan wani ne ya kauce ya bar hanya ya zama manufarka ta ka gyara tunaninsa ya dawo ne ko alal aƙalla kai ɗin ka sauke nauyin kanka ka fidda kanka ya zama dai cewa ma'aziratan ila rabbiku ma'ana kayi ne domin ka sauke wa kanka uzuri abinda Allah ya ce ayi kayi kada ka bari son zuciya ya ɗauke ka ko karkata zuwa ga al'adu na garinku ko mutanenka ko mutanen unguwarku ko mutanen garinku ko karkata zuwa ga wata kungiya da kake tare da ita ka ji cewa duk abin da wannan kungiya take kai shine daidai babu kuskure wani abun yana daga cikin abu mai hatsari da yake hana mutum tafiya akan gaskiya ya zama cewa zuciyarka ta tsiraita daga duk wannan irin alaƙoƙi haka ƙabilanci karka sa ƙabilanci saboda kai bahaushe ne ka kare hausawa saboda kai ba filatani ne ka kare filani saboda kai ba barbare ne ka kare bare-bari a cikin hausawan ma nagari kaza da nagari kaza duk wannan karka sa shi ka sa abin da ke zuciyarka shine ka faɗi gaskiya in kai mai hukunci ne alkali ne ko kuma shugaba ne to ka tabbatar da duk abin da za ka kalla kafin kai hukunci to ka tsarkake zuciyarka kayi abin nan don Allah karka kalli duk wani abu na duniya da yan uwantaka da dangantaka da gari da ƙasa kada a samu su zama bariya tsakaninka da tabbatar da adalci wannan shine zaka zama mutumin kirki kaga dai waɗannan mutane wanda ake magana a kansu a nan suwaye muminai ne a cikin muminan ma sahabbai tunda abin da ya faru a lokacin saukar wahayi ne wa ake wa wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko ashe tunda yana da rai waɗanda suka yi wannan abu sahabbai ne waɗanda suke alal akalla ko da na nesa ne to dai masu rai ne masu imani ne a zamaninsa an fahimci wannan kuma tunda har aka saukar masa da ayar to lalle ya san su kuma shi zai gaya wa waɗanda abin ya shafa karkui kaza karkui kaza karkui kaza in waɗannan mutane da darajar da suke da ita Allah zai gaya musu wannan kaga wannan ya nuna lalle mumini ransa ba abun wasa bane mun ba ku in kun kula da siyakin waɗannan ayoyi tun daga kisan kuskure aka yi zancen kisan ganganci to yanzu kuma kisan da ya halatta na jihadi to shi ma a san yadda za a yi ayi bincike kafin a aukar da shi domin kar a auka cikin kuskure kar a auka kuma cikin ganganci haka duk abin da za ka yi na hukunci a kan mutum musamman abin da ya shafi rayuwarsa don Allah ka kwantar da hankalinka ka yi bincike kafin ka zartar ko kana wurin da in ka faɗi ra'ayinka akan wani mutumi mutane za su far masa a kashe shi a ce a wani fa ai dan kaza ne ka gaya wa mutane ya jama'a a unguwacin akwai dan kidnafi ya jama'a a unguwacin akwai dan sane akwai shafi mulera ko a nan dai na san kowa ya san wannan sunan shafi mulera yau na ba ku sani ba a ina nufin da a nan garin ai haka ake cewa yauwa ba ina nufin wancan tsohon zancen ba ai na tsohon zancen yana jin ma duk ba kwanan wanda suke nan ba su da yawa lokacin da aka yi wancan abin da aka yi alhaji sa'idu kawai nake hangowa ina ga duk sauran ba sa nan haka ne 1974 kuna nan ba ku san me aka yi ba ba kwanan Allah ya kiyaye Allah ya ƙara tsarewa Allah ya bar mu cikin zaman lafiya wato shi ya da jita jita dama yana daga cikin abin da ke jawowa daga kaji a kusa ce ai kaza ne ai kaza ne to shi ma irin wannan a tsaya a yi bincike in ba haka ba sai a farma wani a je a rasa masa rayuwarsa ba tare da haƙƙi ba Allah ya tsare to a cikin wannan ne dai su yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala yake mana magana malam a cikin sharhin sa yake faɗi cewa fala ya hamilanna kumul ardul fani alƙalilu alartika bi ma la yanbaghi fa yafutukum ma inda Allah min athawabil jazil albaqi fa ma inda Allah khairun wa abqa kada ku bari dan abin duniya mai gushewa ya dauke ku ku je ku aikata abin da bai kamata ba har ya rasa muku ya kubta muku da wato abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala na lada mai yawa wanda kuma wanzajje ne baya karewa sai ya zama cewa ya kamata a ce mun san duk abin da ke tare da Allah to shine mafi alheri kuma shine mai wanzuwa in muka rasa shi to mun yi hasara ba karama ba Allah tsare mu malam yake wa fi hada ishara a cikin wannan maganar akwai nuni ishara tambihi fahwal khitab duk waɗannan suna shigowa cikin wannan wani abin da ba zahiri aka faɗe shi ba amma a cikinsa za ka hango wani irinsa ko wanda ya fi shi cancantar shiga ko kuma ƙasa da shi wanda duk zai ɗauki wannan irin hukunci da aka ambata akwai ishara ila annal abda cewa bawa nan bawa yana nufin musulmi mumini yau bawan Allah yan lahu ya kamata gare shi idza ra'a dawa'iya nafsihi in ya ga zuciyarsa abubuwan da zuciyarsa takan ja shi zuwa gare shi ma'ilatan zuciyarsa tana karkata ila halacin zuwa ga wani hali wanda lahu fiha hawa akwai son zuciya a cikin wannan halin wahiya mudirratul lahu kuma akwai abu mai cutar da shi son zuciya abu ne mai fitinar mutum mai karkatar da shi mai batar da shi ibn abbas yana cewa kullu hawa fa huwa dalala duk wani bata duk wani son zuciya to bata ne in dai an ce hawa to abin suka ne يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هكا الله جاء النبي النبي داود cewa kai hukunci tsakanin mutane bayan an tabbatar masa cewa an tsaye da shi a matsayin khalifa khalifa mai hukunci tsakanin mutane don haka yi hukunci tsakanin mutane bil haqqi sai ce wala tattabi ilhawa in kun lura kuna karanta ƙur'ani da tadabburi za ku lura duk inda Allah zai hana al'umma wani abu ta hanyar annabi sai ku ga an ware annabin an masa magana shi kadai saboda a nuna darasi cewa in har shi an masa irin wannan wa'azin to ina gare ku ku don kar a ce ku wajen fassarawa ma wani ya ce ai al'ummar kawai ake nufi ban da shi a'a shigarsa din maqsudi ne saboda yana nuna Allah shine sama da kowa Allah shine mai doka shi ma annabi mai bi ne an fahimci abu yawwa kuma mu masu koyi da shi ne to annabi Dawudu ne nan ake gaya masa an sanya shi khalifa ya hukunci tsakanin mutane kada ya bi son zuciya zala idan ka je kana karanta wannan gaban wani ko alkali ko mai mulki kana masa nasiha misali ai kaga ba zai ce ka yi masa rashin kunya ba Allah ya gaya wa annabi da annabinsa ya gaya masa kun ka karkata kada ka karkata zuwa ga son zuciya lalle in kai haka fa yudillak son zuciyar nan zai batar da kai kaga wani ya karfafi zancen ibnu abbas cewa dukkan hawa menene bata ne Allah ya tsare mu son zuciya fa binsa har kwatanta shi Allah ya yi da lalacewar duniya wala wacce ba alhaƙu ahwa'ahu me zai faru la fasadati samawati wal ard da gaba ɗaya sammai da ƙasa sun ruguje sammai da ƙasa duk za su ruguje inda a ce alhaqqu ittaba'a ahwa'ahu da gaskiya wato Allah madaukaki zai bi san zuciyar mutane ai da duk duniya ta halaka kai yanzu idan duk abin da kuke so shi Allah zai yi ai ba mazancin zaman lafiya ko da mai son alheri da mai son sharri a ce haka kawai komai kuka faɗa sai Allah ba haka bane yanzu duniya duk ta rubuce haka nan kuma abubuwan da mutane suke so su aikata ko yana son abin da yake kai da fahimtar da yake kai ta addini shi a ganinsa ita kadai ce gaskiya ba wata gaskiya in ba ita ba wannan shi ma wata matsala ce gaskiyar in ba ta Allah ba to ba wata gaskiya akwai gaskiya ko ba gaskiya kun yadda akwai wani abu mai suna gaskiya ai dole ne duk musulmi dole yadda akwai gaskiya kuma shin idan mutane suka sassaba za a ce kowa akan abashi akan abin da yake kai kowa kawai duk daidai ne ai wai duk rububi ake yi haka wasu suke cewa da wanda ya buwa ne da wanda yake bautar gunki da wanda yake bautar kabarin wani da wanda yake bautar wani shehi da wanda yake bautar Allah da tauhidi yake bin hanyar manzan Allah wai a ce wai duk ɗaya ne wannan ba haka ba ne ba haka ba ne ba haka ba duk zai zama ba amfanin aiko annabawa idan dai har zancen shine kowa a bar shi akan abin da yake kai to ba buƙatar aiko annabi kuma annabawa confrontation suka yi yawwa confrontation Allah ne umarce su su fuskanci mutanensu su nan ce confrontation ba ana nufin daukar makami kawai da yaƙi da takobi da tilasti ba haka ba ina nufin fuskantar mutane suka yi suka gaya musu ya jama'a ba a kan gaskiya kuke ba ku ajiye ku dawo kan gaskiya duk lokacin da aka rasa kuma mai faɗin wannan to shi gina an dilmiye gaba ɗaya an lalace yawwa kuskure ne a ce al'umma wai kowa ɗaya ne ba ɗaya ba ne yawwa afa naj'alul muslimina kal mujrimin Allah har magana ya tambaya ya ta mamaki malakum kaifa tahkumun ya huga ku kun ana ganin kamar kuna da hankali amma kuke irin wannan hukuncin da duk mai hankali ya san ba daidai ba amma in ana zancen a zauna lafiya wane ya bar wane ya zauna lafiya kar ya yaƙe shi ba yakar juna ba zagin juna wannan wani abu ne na daidai da kowa a cikin ɗan adam wajibi ka zauna haka yawwa amma maganar addini a ce kowa a bar shi daidai yake yi wai lalube ake yi kowa da gaskiya tare da shi wannan ba haka bane ashe gaba ɗaya Allah bai faɗi gaskiyar ba inda haka ne yawwa gaskiya ɗaya ce ku riƙi wannan zancen ku ɗauke shi ko ina a baza shi gaskiya guda ɗaya ce a musulunci dai yawwa in a filosofi kowa gaskiya yake faɗa kuma masu falsafa suna ganin duk kowane ra'ayi ma wai daidai ne to a musulunci dai ba haka bane akwai alhaqqu akwai albatil akwai alislam akwai alkufr akwai at-tauhid akwai ash-shirk akwai as-sunna akwai al-bid'a kuma ba yadda za a yi waɗannan abubuwan su zama guda ɗaya yawwa ba yadda za a yi idan kai kana ganin cewa duk abin da kake kai gaskiya ne wani ma yana ganin duk abin da yake kai shine gaskiya to Allah ya ba mu ina makomar da za mu tabbatar shine asalin da za mu koma zuwa gare shi ba haka za a zauna shi kenan a kai ma gaskiya kake a ni ma gaskiya nake in na faɗi nawa ta fuskar da nake faɗa gaskiya ne in ka faɗi naka kai ma ta fuskar da kake faɗa in in kalle ka gaskiya ne to ashe babu gaskiya ke gaskiya ko akwai ta tunda Allah ya ce a faɗa wa karkatattu su bar karkata su dawo gaskiya a faɗa wa batattu su bar bata su dawo shiriya a faɗa wa kafirai su bar kafirci su dawo musulunci a faɗa wa 'yan bidi'a su bar bidi'a su dawo sunna tun da ko aka wannan shine ita ce tarbiyyar musulunci to gaskiya babu alheri in aka ce an aje wannan ba za a yi shi ba kun gane wannan mutum yawwa don haka gaskiya guda ɗaya ce illa ka iya cewa yayin da ka ce gaskiya kake wannan ma ya ce gaskiya nake to tahowa za a yi a koma gaskiyar Allah Allah ya gaskiya ko bai ba baka isa ka ce babu ba Allah ya yi gaskiya a ina gaskiyarsa take ƙur'ani da hadisi da shari'an nan ta ilimin zahiri da ita za a yi wa kowa hukunci babu wani mai ilimi sunansa ilimin batsini da shi ya fita daga wannan shari'ar duk wanda ya fita daga shari'ar Allah da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafirta ne ya bar shari'ar Allah an fahimci wannan abu yau dole duk wanda yake da wani ra'ayi da wata dariƙa da wata fahimta to tattarowa za a ga ƙur'ani ya yadda da ita kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da ita in ba a yadda da ita ba ko tawaye sai a yi haƙuri ba ita ce gaskiya ba a dawo gaskiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ka ce ai kowa ma zai iya nemo hujjarsa a'a hujjar ai masu gaskiyar ne za su tabbatar da sun yi hukunci kuma ma maganar waɗannan abubuwa da hanyoyi da suka karkace da ra'ayoyi ai wani abun ma ba da labarin yadda aƙidar take ya isa wajen bayanin ɓarnar da take cikin wannan aƙidar ba sai an masa raddi ba haka ne ko ba saboda haka hana bayani da yin shiru akan ɓarna kar a yi bayaninta gaskiya wannan ba ita ce shari'a ba yau dole ne a shiryar da mutane dole a faɗakar da mutane dole a gaya musu kawai dai a faɗa wa mai faɗakarwar ya bi hanyar annabawa ya isar da saƙonsa hanyar annabawa musamman mu hanyar annabin mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine afdalur rusul yawwa Allah subhanahu wataala ya taimake mu haka kar ka bari son zuciya ya dauke ka son zuciya zuwa ga ƙungiyarka zuwa ga ɗariƙarka ka bar ƙur'ani ka bi wani abu daban saboda yardar da mutane ko saboda gamsar da su ko saboda yabo wani abin yana da hatsari ka sanya zuciyarka tana da tajarrudi abin da take nema kawai shine gaskiya ina gaskiya take to a karba ai aiki da ita gaskiya kuma tana da mizani shine qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma a manhaji na magabata as-salafu salih abinda suka tafi zuwa gare shi anan addini yake sabanin da muke zance da ma anan duk sabanin me sabanin addini yawwa ba sabanin ra'ayoyi na rayuwar duniya ba wannan dama ba matsala harkoki ne da babu rikici a cikin su amma a addini dai Allah ya riga ya faɗi wannan addini yake so addinin tauhidi addinin da'a gare shi da bauta masa shi kadai kar ai shirka addinin biyayya ga ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sallama masa hukunci duk abin da ya tabbata ya faɗa to gaskiya ne hukuncinsa adalci ne babu kuskure a ciki bayan yankewar wahayi duk abin da Allah ya masa wahayi akai shine gaskiya har tashin alkiyama kuma babu wani mutum da za a bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koma zuwa gare shi wannan ita ce shine fahimtar musulunci in ka fahimci wannan to abin da ake so ke duk wanda ya fita daga wannan layin so ake ya dawo dawo wannan tasa ita ce haɗin kai an fahimci wannan yawwa duk wani surutu da zaka ji ana zance haɗin kai da haɗin kai babu mutumin da ya fi kowa son haɗin kai irin mabiyin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ne ya umarni a haɗa kai amma ya ake haɗin kan haɗin kan shine in yadda barna daidai ce wani ba shi bane duk abin da ya karkace ba zan yadda cewa daidai ba ne saboda Allah bai yadda da shi daidai ba amma ba zan wa abin rashin adalci ba ba zan masa ƙarya ba ba zan yaƙi masu shi yaƙin da bai dace ba na takobi da faɗa da tashin hankali amma yaƙi da ilimi wannan lallai ne da hujja da bayanin hujja kuma a tsare mutane su tsaya cikin musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tausaya musu kar a bar su kowa ya gargada su nan wannan ya buga su nan wannan ya buga su can dole a tsaya a ilmantar da mutane a tsaye da su a bigire guda shine inda Allah ya tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai jama'a manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam umarni aka bashi shi ma ya bi abin da aka yi masa wahayi haba jama'a amma yanzu kuma a zo a ce a'a ra'ayoyi na mutane da ƙungiyoyi kowa ya bi abin da ya ga dama na'am in ana zancen zaman lafiya wannan alal ra'si wal ain kowa za a zauna lafiya da shi amma addini a ce wai a zo kowa ya nasa ma'ana kar a ce wa kowa komai in dai wannan shine maganar ma'anar haɗin kai shine kowa ya shuru kar a ce mai tafiya kaza ba a daidai yake ba wanda ya soki qur'ani da wanda ya soki hadisai da wanda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya soki ilimin addini duk sai a shuru ba za a ce masa komai ba saboda ana so a haɗa kai da shi to an haɗa kan da Allah mai za a yi babu aikin da ya kai wannan muhimmanci shine a kira mutane su zo su bauta wa Allah to in aka haɗa kai kuma aka rufe baki daga wancan to ban san inda za mu je ba ko ku san inda za je za ku ba daidai ba ne ina za a tafi a tafi hanyar Allah kuma Allah maɗaukaki ya riga ya nuna mana hanya wannan dai magana son zuciya shine ya tsaye da ni a nan har na shiga wannan babi ɗin ma'ana a kiyaye son zuciya yana tare da mutane eh kowa ya aje son zuciyarsa a bi gaskiya yawa to idan mutum ya ga zuciyarsa ma'ilatan ila halatin lahu fiha hawa wa hiya mudirratun lahu duk mutumin da zai wani abu sai ga zuciyarsa tana karkata zuwa ga san zuciya da bata kuma zai cutar da shi to an yi zakiraha ma a'adda Allah ya faɗakar da wannan zuciya ya tunasar da ita abinda Allah maɗaukaki ya tattalinsa liman ko liman naha nafsahu an hawaha abinda Allah kai yayi tattalinsa ga mutumin da ya hana zuciyarsa ta bi wato bata ta bi son zuciya mutum kowa yana da son zuciyarsa to wanda ya rinjayi zuciyarsa akan tabar son zuciya to akwai abin da Allah ya masa tattali na alheri ita ce jannatul ma'wa ko yawwa to mutum ya tuna wa zuciyar tasa wannan abun wa qaddama mardatillahi ala rida nafsihi kuma mutumin da ya gabatar da yardar Allah akan yardar son zuciyarsa yace fa inna dalika targhiban lin nafsi akwai kwadaitarwa ga rai fi imtisali amrillah ga ayi da'a ga umarnin Allah wa in shaqqa zalika alaiha ko da wannan abin yayi tsanani akan mutum ko da yana da wahala barin son zuciya yana da wahala ko kun yadda barin son zuciya min as'abil ashiya ba wai yana da wahala ba yana cikin abin da fi komai wahala mutum ya bar al'adarsa ya bar gargajiyar garinsu ya bar ƙungiyarsa ya bar tafiyarsa ya bar hanyar neman abincinsa musamman yanzu da ake neman duniya ta hanyar addini mutum ya bar wata tafiya da yake yi wadda a kanta ya rayu a kanta yake rayuwa a kanta yake samun abin da zai ci ka ce ya batta ya zo ya bi Allah shi kaɗai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bauta Allah shi kaɗai ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi sai ka ga ya kasa ɗaukar wannan abu sai ɗauko ai muna da kaza ma ai kaza da kaza ai kaza da kaza Allah ya tsare sun maƙala ta'ala sai Allah maɗauke ce mudakkiran lahum bi halihim al'ula sannan kuma Allah sai tuna wa su muminai da halin su su kansu na farko qabla hidayatihim ila al-islam kafin Allah shiryar da su zuwa musulunci yace kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum kuma da haka kuke sai Allah ya yi muku baiwa ya yi muku wato rahamarsa ya shiryar da ku ai fakama hadaku ai irin yadda shi Allah ya shiryar da ku ba'da balalikum bayan batanku fakadhalika yahdi ghayrakum to haka yake shiryar da wasu wanda ba ku ba eh ba daidai bane ka rika jin shiryan nan taka ce kai kadai eh shi yasa har ka rika ganin wasu ka nemi su izgili ba ba izgili Allah zai iya mai da kai halinsu shi kuma ya ɗauko su kuma ya dawo da su halinka na yanzu da haka kullum ka rika fatan Allah ya dawwamar da kai akan shiriya kar kai wa wani izgilanci in mutum ya bata tausaya masa ake ba dariya ake masa ba ko yawwa ba dariya ake masa ba ba cin mutunci ake masa ba sai a masa addu'a Allah ya dawo da shi kan hanya yace domin kai ma shiriyan nan ba taka bace ta Allah ce idan Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to ina ga wani kuma baka shiryar da wanda kai ka zaba kake so kake sha'awa amma Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama ya ga dama shiryar da wancan shikenan ya ga dama shiryar da wannan shikenan wai wani mutumi aka ji wata rana yana cewa saboda wani kafiri da ya gawurce yana kafirci wasu yake kai amma fa in Allah ya shiryar da wani to gaskiya ya cuce mu saboda tsabar kafircin da yayi ya cuci musulmi wa ya kamata wannan a bashi da ya dandana azaba a kiyama wannan magana ba ta da kyau yawa duk girman kafircin kafiri ka kyale shi ya shirya kuma kai shiryan nan ba taka bace ta waye ta Allah musuluncin ba wai wani gadon gidanku ne da kawai kai kada ne a ciki ba kuma kana tattoshe kofa kada kowa ya zo an ka toshe kofa ma kai ma ka fita ko ba ka ne wanda ya toshe kofar musulunci shine saddun an sabilillah mai wannan ai ba musulmi bane da haka dole ka bar musulunci da sauƙinsa da rahamar da take cikinsa duk yadda mutum yake da da tsanani bai kai a kafirci da bai kai fir'auna ba amma annabi musa har ya bar duniya tsammani yake zai samu damar da fir'auna zai shirya kuma shi fir'auna har lokacin da allah ya halaka shi tsammani yake da damar da zai dawo kuma har ya da'awa lokacin da allah ya halaka shi آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أما سبو ده يازو غرغرة متوى يغني يفدا الله يكي كربا سبو ده شي يسان زوجيا shi yasa Allah baya karbar tuba da musuluncin wanda ya zo gargara ya zo dab da mutuwa amma fa agun Allah ba kai ba mu mutanen duniya ba mu a mutanen duniya in mutum ko da zai mutu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah to aje a masa wanka a sashi a makabartar musulmi can kuma in Allah bai yadda ba Allah shi zai masa nasu amma aikin zahiri in da ya mutu da la ilaha illallah shikenan sai a karba kun gane wani abu yawwa Allah samu dace akwai wuraren da ba a karɓar wasu abubuwa wannan kuma a cikin littafin fiƙi malamai sun yi bayanin su yawwa shi kuma ihtiyatsi ne da saddin zari'a kamar idan mutum ba shi da lafiya rashin lafiyar da ake tsoron mutuwa sai ya fidda wani daga cikin magadansa ya ce ba zai ci gado ba to sai shari'a ta ce masa a'a wannan wajibi ya ci gado an fahimta yawa haka nan koye aure yana cikin kwanciyar rashin lafiyar da ake tsoron ya mutu saboda ya shigo da wata mata ta samu gado shi ma sai a ce a'a mun san waɗannan akwai amma nan muna zancen babin karɓar tuba da karɓar musulunci da karɓar tuba da karɓar musulunci na waye na Allah amma mu abin da zamu ji ya fito daga bakin mamaci na zahiri to sai a yi aiki da shi an gane abu shi kuma a bar shi da ubangijinsa subhanahu wata'ala ya masa hukunci gobe kiyama Allah samu dace ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى قائمون ونقو وكما أن الهداية كما يدى شريعة حصلت لكم شيئا فشيئا كما سنو سنو أهنكلي أهنكلي شريعة تشغو مكو فكذلك غيركم هكذا وند باكوبا أهنكلي أهنكلي ذات زو شريعة تنزوها gradually يوا فهمت تنزوها متاني أهنكلي أهنكلي يدى كفهمت أبو wannan yana cikin abin da shi ma ya kamata masu wa'azi a riƙa lura da shi yadda ka ƙoshi da fahimtar gaskiya da san ƙur'ani da san hadisai da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da manhaji mai kyau na as-salafu salih idan kai tsammanin duk mutane sun fahimci yadda ka fahimta ƙi suka yi to gaskiya baka san da'awa ba an fahimci abin yawwa yadda kai ka fahimta kai tsammanin kowa haka ya fahimta don haka tun da ka kira shi bai zo ba ƙi ya yi da gangan to ba haka bane ba haka bane ya kamata ka tausaya wa al'umma ka yi ilmantarwa gwargwadon yadda za ka samu lada kuma ka bi hanyar annabawa da hanyar salafu salih da hanyar tausayi da ilmantarwa babu wanda ya baka ikon ka zagi mutane ka ci mutuncinsu sam sam wannan ba hanyar magabata ba ce hanyar daidai ita ce ka faɗi gaskiya karka karkata karka yadda da karkata karka kondonin din abin da yake ba daidai ba ma'ana ka amince da shi ka bashi ya tafi karka yi haka ka faɗi gaskiya cewa abu kaza kuskure ne abu kaza kuskure ne amma ta hanyar alal aqalla iqamatul hujja ka kawo hujjojinka ba ƙarfin bayaninka ba iya surutunka ba ba iya zagi bane zai sa yawwa ka ɗauki mutane jahilai ba su sani ba tunda kai ba hukunci aka ce kai musu ba abin da aka ce shine ka isar da musu da gaskiya har su fahimce ta haka amma in kai tsammanin cewa ni abin nan da nake gaya muku yanzu misali abin da nake faɗi in na ɗauki cewa duk wanda ke cikin masallacin nan irin ilimi na yadda ni na fahimta duk da ba mai yawa bane a ce kowa haka ya fahimta ai kun ga ban kyauta ba hatta waɗanda muke karatu tare da su yau da kullum ai in ɗauki cewa komai an riga an fahimce shi shi ma ba daidai bane ballantana wanda wani sai tafsirin nan kawai zai zo kuma sai baɗi za ka sake ganin sa yawwa akwai wanda kuma mako mako zai zo akwai kuma dama dai yana jin karatuttuka da yawa to amma malami ya ɗauki kowa a irin fahimtarsa shi ma haka yake don haka ba zai tausaya masa wajen ya ba shi ilimin sala sala a hankali da tausayi ba to gaskiya bai iya da'awa ba an fahimci abin yau a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ya tashi cikin mutanen da suke masu fasaha larabawa masu iya waƙe da kuma tsere ma suke yi ko in ce musabaka suke akan baitocin waƙe a kasuwanni amma duk da haka zai faɗi magana su ƙaryata shi zai faɗi magana su ƙaryata a yi tsammanin fahimtar abin sun fahimta sun ƙi wani abin kuma ba su fahimce shi yadda ya kamata ba ba kuma ana nufin manzon Allah sallallahu bai isar da sako ba ya isar da sako ya gaya musu duk da haka saboda taurin kai sai su ce mahaukaci ne sai can in sun ji qur'ani da kansu ba wani ne daga cikin su ya ji alqur'ani ya ce kai qur'anin nan inna alaihi la halawa ko ya ce yana da wani daɗi kuma yana sama yake da kowace magana wani mai ya jawo nutsuwa ya ya saurari abu da haka kowa a bashi dama ya samu wannan nutsuwar da zai saurari gaskiya an ka bi mutum da zagi to ba yadda za a ya zauna ya saurara ka toshe kofar ya tsaya ya saurara amma ka bi shi a hankali kai fa so kake a karu ka rarrashe shi ma sai ya zauna ya ji qur'anin sai ya zauna ya ji hadisan sai ya zauna ya ji saura in kuma yaje sai ce can ko zuciyarsa da son zuciyar nan da muke magana sun fi karfinsa ya zo ya ce eh na karba yana kwance a gadonsa zai ce ka gafa maganar nan akwai kanshin gaskiya a ciki alal aƙalla to bari mu dan sassauta mu daina zagi an ci nasara ko ba a ci nasara ba ka ba mutum wannan damar yawwa abun ba lamarin faɗa ba ne ba lamarin zagi ba ne ba lamarin daga kai gaskiyar ta kare in ba a karba ba yanzu kowa ya bata kai ma ka halaka ba haka bane duk abin da za ka yi na da'awa wasu sun yi sun tafi kuma sun kare ka nemi ladanka ka je gun Allah ya sa ka aljanna mutane kuma ka bar su da ubangiji sun karba za su samu lada ba su karba ba su da Allah an gane abin insha Allah ni ban sani ba ko zancen da nake nanatawa ko ina tsanantawa a kansa ina mamakin a ce mutumin da ya san qur'ani da tafsirinsa da hadisai zai iya wa'azi wai bai fahimci wannan zancen ba shi in ba zafi ya kace kace da mutane sauke wa mutane inji wai ba a yadda yana faɗin gaskiya ba sai ya kira sunan mutane ya ci mutunci sannan za a ce shine mutumin Allah mutumin gaskiya haba jama'a ina ina manzon Allah ya taɓa yin irin wannan abu ba haka bane jama'a Allah ya kyauta mana to ko akwai wanda kuka kuka ga misali abin da ya shafi faɗin gaskiyan nan da hana shirka da kiran mutane zuwa ga tauhidi akwai wanda aka ji tsoro aka kasa faɗa ba maganar tsoro ba ce magana ce ta a faɗi gaskiya kuma kowane ne abin ya dame shi Allah son ta Allah ya samu dace Allah tabbatar da mu akan gaskiya sai ce wa kama annal hidayata hasalat lakum shay'an fa shay'an fa kadhalika ghayrukum mun yi wannan fa fa nazaru alkamili li halihi alula annaqisati shi mutumin da yake kammalalle mai imani duban da zai yi ga halinsa na farko wanda yake akwai tawaya a ciki shi ma da haka yake bai waye ba mutumin ƙauye ne daga fahimtar addinin ba ilimi sai da ya tashi ya yi hijira daga ƙauyensu ya zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika jin hadisai sannan ya kai ga wannan matsayin ko ba haka bane to ya kamata su wanda aka haɗu da su a jejin nan in sun yi sallama a karɓa a tuno halin da da ake ko kai ma ka tuno da halin da kake ciki kafin ka je zaunawa kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ka tuno da mu ma fa haka muke to kai ma a zamanin yanzu ka tuno lokacin da ka fahimci addini yanzu ka zama mai faɗakarwa mai wa'azi da haka kake ai ba haka kake ba kai ma sai da ka zauna gun malamai ka ji faɗakarwa akan kaza ka san muhimmancin qur'ani ka san muhimmancin hadisai da ka yi ma fitina fitina iri iri abubuwa da yawa sun faru ka zo ka nutsu ka yi karatu kuma yanzu mutane ba su gane ba suna matakin da da kai ma kake to ya kamata aika tausaya musu ko Allah kyauta to shine abin da ke faɗi wa mu'amalatihi liman kana ala misliha yayi mu'amala da wanda yake a irin wannan halin da da shi yake kai bi muqtaba ma ya'rifu min halihi al'ula gwargwadon yadda ya san halinsa na farko tun da ya san halinsa na farko bai fahimci kaza ba bai fahimci kaza ba to yanzu da ya zo ya fahimci abubuwa da yawa ya kamata waɗanda suke kan wannan halin ya san cewa ga irin yadda zai bi musu yanzu ya dace in ka shiga ƙauye ka je ka samu mutane da irin tunanin da suke da shi kuma a ce kana tsammanin sun fahimci la ilaha illallah muhammadun rasulullah da sharhinta da bayaninta sun fahimci tsarki da alwala da sallah da sauran abubuwan imani ka je ƙauye da ba su san komai ba ai ka gaba ka kyauta ba kamata ya ka bi su a hankali ka ga irin yadda suke fahimtar abubuwa shi yasa yake da muhimmanci masu shiga ƙauye su yi wa'azi din nan yana da muhimmanci su zama suna undergoing wani training ne da za su fuskanci waɗanda suke tattaunawa da su shi yasa daga cikin sabubban nasara a da'awa al'ilmu bil mad'u yawwa al'ilmu bil mad'u wa bi mustawahu ilmi wa bi thaqafatihi ka san wane ne shi wanda kake kira da matsayin ilminsa da wayewarsa mutumin da yana cikin jahilci ba primary ba secondary ba ruwan sha a garinsu kasuwa da ke zuwa shekararsa arba'in bai je wata kasuwa ba bai san me yake gudana ba in yi sa'a da rediyo ɗan abin da yake ji a rediyo shikenan wayewarsa to kuma ka zo sai kai masa tunani irin na 'yan abuja a ce da irin wannan zancen za ka yi masa ai baka kyauta ba ba 'yan abuja kawai ba ko tunanin 'yan birnin gudu kai masa baka kyauta an gane wani abu ya kamata ka bi shi a hankali ka bi shi a hankali ka tausaya masa ka ja hankalinsa ya fahimci ka shigo masa ma ta hanyar abin da ya fi damunsa ko ba haka bane ka shigo masa ta hanyar abin da ya fi damunsa wata ran na je wani ƙauye irin wannan ba a daɗe ba na fulani muka zauna da su muke tattaunawa sai na ga 'ya'yansu da irin askin nan 'yan zuwa Legas ne sai na fara magana akan bin iyaye da kyautata musu da zama tare da su da taya su noma ai ina gama zancen nan da wasu abubuwan ne ina gama sai wanda cizo ya ce ai ka gama komai mana ya ce ai ka gama komai ai tun da dai ka ce waɗannan su bi mu to shi kenan ka gama mu mun yarda da duk abin da ka faɗa shi kenan muka yi zaune aka tattauna sauran abubuwa da sallah da tsarki aka samu musu malami yana koya musu to in ka je musu irin waɗannan in ka je musu da wani zance can kana zancen firka kaza da kaza da kaza da waye ko ya ba masa ya bai san wani ahalin sunna ba bai san salafiya ba bai san dole ka tausaya wa kanka kai kanka in ka bi masa da abin da zai fahimta sai kaga zaman naku yayi daɗi in ba haka ba ko yanzu ya fare ma gyangyaɗi su kawo ma fura ka sha ka tafi Allah ya kyauta to Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana basira ya ce wa du'a'uhu lahu kun gani ga zancen ya ce wa du'a'uhu lahu bil hikmati wal mau'izati hasanati kuma ya kira shi wancan mai halin da yake yanzu wanda da kai irinsa kake to ka kira shi bil hikmati wal mau'izati hasanati dan Allah kun taba jin al mau'izati hasanati an dankwala zagi a cikinta kuma ta ci gaba da zama a alhasanati ai ba zai yi ko yawwa duk inda aka ce almau'izatul hasana to babu zancen zagi a ciki ko kayi zafi zafi a harshe na ɗabi'a kun san akwai mutanen da ɗabi'a su ce yin zafin duk yadda za su yi magana sai kaga zuciya ta daga wani kuma ba haka yake ba to amma wannan ya zama zafi ne na ɗabi'a da fitar da lafazi amma abin da za ka faɗa musamman na hukunci to shine yake da muhimmanci yawwa karka kafarta mutumin da bai cancanci a kafarta shi ba ko karka kore shi karka zagi iyayensa karka ci mutuncinsa karka zo kana zancen shi kaza ne da shi kaza ne amma ka yi magana da za ta ja hankalinsa zuwa ga ya reasoning irin yadda ka fahimci abu shi ma zai fahimce shi yace in mutum ya samu wannan yace min akbaril asbabi li naf'ihi wa intifa'ihi to yana cikin manya-manyan sabubba da za su jawo shi ya amfana kuma a amfana da shi shi zai amfana ya dace ya samu lada a gun Allah ya isar da sako kuma mutane za su amfana su ga cewa eh lalle alheri yake so musu wali hada a adal amra bitabayyuni shi yasa sai Allah ya maimaita umarnin ayi binciken nan ya sake nanata ya ce fata bayyana ko ba haka ya ba kun ga tabayyanin sau biyu ya faɗa يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله منه فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم سيتم فتبين تشيكي لفي سينانا تفتبين إن كوي بنتكي saboda me kar ku je ku zub da jinin wani wani yana ƙara dawo da mu kan muhimmancin da kuma hadarin zub da jini zub da jinin dan adam ku dai tuna wannan hadisi da muke ta magana kullum yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli dakin Ka'aba ya ce wallahi na san darajar ki amma darajar ran mumini daya ya fi ki daraja da a zub da ran mumini guda daya gara a ce Ka'aba aka rushe wannan yana nuna maka musulunci yadda ya damu da maganar rai ashe kenan bai kamata a cikin al'umma mu yi sakaci ana ta kashe-kashe ba a ɗauki matakin da za a daina wannan lamari ba Allah ya tsare mu yace fa idza kana man kharaja lil jihad fi sabilillah idan mutumin da ya fita zuwa jihadi fi sabilillah wa mujahadati a'da'illah kuma dan ya ja da ya kuma yaƙi waɗanda suke maƙiya ne su ga Allah wa qad ista'adda bi anwa'i al-isti'dadi lil iqa'i bihim gashi yayi kintsi dukkan kintsin da ake bukata don ya auka musu ma'amuran in ya zama an bashi umarni da tabayyuni cewa yayi bincike liman alqa ilaihi salam ga wanda yayi masa sallama wa kanatil qarinatu qawiyatan kuma alama mai karfi ce fi annahu innama sallama ta'awudan kuma ga alama da take nuna cewa yayi sallaman ne dan tsare ransa kar a kashe shi min alqatli wa khawfan ala nafsihi dan kauce wa kansa tsorace wa kansa kisa fa inna zalika in har an umarci mai irin wannan halin ga mai wanda ya masa sallama ma yana jin kai kana jin cewa ba da gaske yake ba tsoron a kashe shi ne yasa yayi sallamar in an umarci mai irin wannan cewa ya bincike yace fa inna zalika yadullu ala al'amri bit tabayyuni wat tasabbuti fi kulli al ahwali in a irin wannan halin an ce ayi bincike to ga misali ku fahimci fa wannan zancen su waɗannan mutane mutumin da suka haɗu da shi ya yi musu sallama su ɗin dukkaninsu suna da ra'ayi cewa wannan mutum ya yi sallama ne kawai don su kashe shi ba mutum ɗaya ne kawai a cikinsu ba ra'ayin kusan dukkaninsu a wannan kawai so yake tsare kansa kun ga akwai halin shubuha ko ba shubuha yawwa to idan a halin shubuha an ce maka ka yi bincike to famin babin aula wanda ba a cikin halin shubuha ba wajibi ya bincike kun gane nan can yawwa don haka kar ka bari inda babu karina wannan akwai karina akwai alamar da ta nuna ƙaryar yake yi amma duk da haka Allah ya hana don kar a ci gaba da irin wannan abu mutum ya zo da gaskiyar musulunci a kashe shi in dai mutum ya zo cewa ya musulunta to ba zancen a kashe shi an fahimci wannan ko ƙarya yake yi to ku kyale shi to ashe haka in mutum ya zo yana so a taimaka masa ko ƙarya yake yi in kun yi niyya kuna son ku samu lada ku taimaka masa ku salme shi tafi zancen tuhumar cewa ba musulmi ba ne zancen tuhumar cewa ƙarya yake yi kar ku yi haka domin za ku iya aukar da kanku cikin halin cewa kun tuhumi mutumin da yake mai gaskiya ne an fahimci wannan abu shi musulunci adalcinsa kenan wani a wannan dalilin da wannan tasarrufin zai ce ya fasa musulunci kuma ku zama ku ne sababin barinsa ga musulunci ai ba ku kyauta ba to shi yasa lalle a ɗauki wannan darasin duk inda mutum ya zo a bari a yi bincike halin guda nawa ne uku ne mun faɗe su nan halin yaƙini da kwanciyar hankali to ai masa abin da yake so an gane halin shubuha to a yi bincike halin ya bayyana ƙarya yake yi to a gaya masa magana mai kyau a kyale shi ko ba haka bane duk gaba ɗaya babu buƙatar zagi da cin mutunci ballantana a kai ga kisa Allah ya samu dace a to mu sauri mu karasa mu sauri mu karasa wannan a sai ce wa kanat al qarinatu qawiyatan fi annahu inma sallama ta'awudan min al qatl wa khawfan ala nafsi fa inna dhalika yadullu ala al amri bit tabayyun والتثبت في كل الأهوال التي يقع فيها نوع اشتباه a cikin duk wani hali da za a iya samun wani ɗan rikici da wasu alamu da za su iya nuna wannan mai maganar ƙarya yake ba gaskiya yake ba to wannan wajibi ne a yi bincike fa ya tasabbatu fiha al'abdu wajibi bawan Allah ya yi bincike ya tabbatar hatta ya tabiha lahu al'amru wa ya tabayyana ar-rushdu was-sawabu har ya zama shiriya hali ya bayyana lamari ya bayyana kuma shiriya ta bayyana a gane Allah ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah mai zurfin ilimi ne dangane da abin da kuke aikatawa fa yujazi kullan ma amilahu wa nawahu kuma zai wa kowa daga cikin ku hisabi da sakamako zai bashi sakamako gwargwadon abin da ya aikata kuma ya niyya ma'ana kowa abin da ya riga ya zartar na aikinsa da wannan za a bashi sakamako abinda kuma ya niyyar zai aikata ko da bai samu aikatawa ba shi ma akan haka Allah zai masa sakamakonsa bi hasabi ma alimahu gwargwadon ilimin da Allah yake da shi min ahwali ibadihi wa niyyatihim na halayen bayinsa da kuma niyoyinsu tunda dama ilimin sanin niyya ta zuci babu mai iko a kansa sai alkhabiru shi yasa yayi amfani da suna da alkhabir ana an gane domin alkhabir wanda yake da zuzzurfan ilimi ya san ciki da bai na abu shi ake nufi da alkhabir inna Allah kana bima ta'maluna khabira muna roƙon Allah madaukaki Allah yayi mana mai kyau Allah ba mu ladan aikin kirkin da muka yi niyoyin mu kuma wanda suke da kyau muna roƙon Allah madaukaki ya ba mu ladan abin da muka yi niyya mummuna kuma ya Allah ya yafe mana Allah ya hana mu aikata abin da ke mummuna ne rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar yan uwa da suka nemi ai musu addu'a ta kowane bangare masu neman addu'a akan lafiya akan halin da ake ciki akan al'amura dai daban-daban muna roƙon Allah madauki ya biya wa kowa bukatun sa na alheri ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين